الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين muna wa Allah subhanahu ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a masallaci na markaz sabili huda wanda yake wannan unguwa mai albarka unguwa ta mir amfan Allah sun yi albarka da alkhairi a cikin wannan haɗuwa tamu Allah tabbatar da garibanmu insha Allah a darasi ne da ya riga ya gabata ban gushe ba muna cikin bayani na rukunai na musulunci wanda mun ga rukuni na fari wanda ya shahi rukuni na shahadatul tauhid da kalmatar risala ko kuma da shahadatul risala rukuni na fari wanda ya dauki kan shahadatai at-tauhid wa risala shedawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma da sheda lalle Muhammad bin Abdullah manzo ne annabi ne na Allah madaukakin sarki واضح wanda mun ga abin da ya shahi kalmatar tauhid mun ga ma'anarta mun ga da yake da suna abin da ta kumsa a cikin shi da rukunan da ke takwai nata tana da rukuni biyu rukuni na al-isbat annafi da al-isbat nafi da ibada da jami'i ma yau bada min dole da kuma isbatul ibada lillahi wahdahu mun ga tafsirin ta da kuma dalilai akan haka sannan kuma mun ga dalili akan شهادة أن محمد رسول الله يعني شهادة الرسالة من قال لي أكم وانا جزء نركو لنهار وانا ما ليكامنا آية خواتم وكما خاتمة سورة التوبة واضح لا جعلنا نقول من مكتاع من بياني جمد وانا آية ينزو إن شاء الله زام تاشي آه معنا تشهادة أن محمد رسول الله bayan mun ga dalilin da yake tabbatar da haka kenan zamu tashi akan ma'ana ta shahadar anna Muhammad Rasulullah wannan shine darasi sabo wanda zamu fara dauka a insha Allah malaki wa ma'ana shahadati anna Muhammad Rasulullah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara واجتناب ما نهى عنه وجذر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ملتي ومعنى شهادة أن محمد رسول الله معنى الشيء داوى للي محمد كنا محمد بن عبد الله رسول الله منزوني الله معنى رأك شيني مالي وصل كله بلا أقوال ba ka tabbata ka yi imani da muhammad bin abdullah manzo ne na allah sai ka cika su shi ma ya ce wa ma'ana shahadata annan muhammad rasulullah idan wannan za ka iya cewa ma'ana ce bin lawazi ma'anar shaidawa ba lalle muhammad manzo ne na allah ɗauke sarki da abin da tilasta ya ka yi imani da su ya ka yarda da su to kwana kake yarda kake cika ka shaida da manzon allah ko kuma annabi muhammad manzo ne na allah هذا إذا معنى باللازم لازم إيماني دمر دم الله إذا وإن أبا بن دمان الزيوهدي وصلوا كنين يقداه دا غريس دوان رشي إيماني دمر دم الله يكفتوه واضح شين ما ليس ومعنى شهادة أن محمد رسول الله محمدا سونان يقوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم زام غنيس بشي تككا إزوى أصلي نظر رسول الله منزول إلى الله ما ليس نهار الأمر نهار طاعته فيما أمر أي مشبية أتكن أبن دي أمرني وتصديقه فيما أخبر أقدك تاش أتكن أبن دي بعد الأباري واجتناب ما نهى عنه وجذر أن يسنتي أبن دي هني أكشي كما يتعوتر يا يهني كأيشي يتعوتر أكن كأيشي إذا شدد عنه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع كما كدا أسكي أبو تاما الله سيدا أبدا ولا لا شرع وأن سوني ركني بداه وأن مالا يهدي وأن سوني كي لازم تامك imani da shaidawa lalle Muhammad manzo ne Allah in baka yarda da su ba to baka shaida ba da annabi Muhammad Muhammad bin Abdullah manzo ne Allah wannan tushushukan guda uku wanda ma ya faɗi wannan su ne rukunni na shahadatul risala to a ƙarƙashin su da akwai ababe da dama wanda suke shiga ƙarƙashin su wanda insha Allah za mu ishara a cikin bayani da ƙarin faɗaɗa ma'ana ta su rukuni na hari ya shahi atta'a ta'atuhu fi ma amar tabbas manzon Allah sallallahu alaihi kasancewa Muhammadu ibn Abdullah nabiyullahi wa rasuluhu kasancewa Muhammadu dan Abdullahi manzo ne na Allah annabi ne na Allah tabbas zai umarci da al'umma domin manzo wanda aka umarce shi ne da ya isar da sako to idan ya isar da sako ya umarce ku to dole a yi shi biyayya ta'atuhu fi ma amara at-ta'a shine imtisal al-awami wa ijtinab al-nawahi at-ta'a imtisal al-awami wa ijtinab al-nawahi abinda aka umarce ka kai abinda aka ce ka bari ka bari wannan shine ta'a kidan wannan shine rukuni na waru wanda tilas sai ka bi shi ayoyi aru aru wa in tuti'uhu tahtadu tabbas in za ku wa manzo Allah biyayya za ku shi biyayya kun shirya man ata Allah man ata rasul faqad ata Allah wanda yayi wa manzon Allah biyayya haƙiƙa yawa Allah biyayya shi yasa malamai suke cewa ta'atul rasul dakhila fi ta'atillah biyayya ga manzo Allah ta sama tana cikin biyayya ga Allah madaukakin sarki kuma a hadisi manzo Allah yake cewa ala وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله أبندا من ذن الله يحرم تامك ديلي كده أبندا الله يحرم من ذن الله يتي ألا وإني أوتيت القرآن معه ومثله معه كنت يا كثورة أنبانا القرآن إذا كتم كتن شاء القرآن مكان الله سنكم هلو أنبانا سنة حديثي إنا يؤمن دولكم إنا أنا دولكم إن كان بيئيا كما ذن الله كما wajibi ce yadda za ka yi ma Allah biyayya shi da suka yi ma manzala sama biyayya domin manzala sama abin da yake isarwa saƙo ne na Allah shi yasa in kawa manzala biyayya kawa Allah biyayya da kai tsaye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzala baya furici na son zuciya abin da yake faɗi dukan shi wahayi ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ya ku wanda kai imani ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzon Allah biyayya yan kaga aka yi asafi aka yi mughayara yanda za ku wa Allah biyayya dole kuwa manzon Allah biyayya wa ulil amri minkum ma abuta lamari daga cikin ku shugabanni da malamai ku musu biyayya in ta kasance tana shiga ƙarshen biyayya ga Allah da manzon Allah yan kaga ta'atu rasul sallallahu alaihi wasallam bala yace ta'atuhu fi ma amara ayi mishi biyayya a miƙa wuya a yarda da abin da ya umarni a aikata shi haɗa idan a miƙa wuya a yarda a risina ma umarnin shi a bi umarnin manzan sama rukuni na fari duk mutumin da baya wa manzan Allah biyayya ya zamto siffar shi har ana siffar tashi da cewa ba ne wa manzan Allah biyayya ba ne ba Allah ya shiga ba kina rukuni na fari wanda ka yarda muhammadun rasulullah to a same ka ta'atuhu fi ma amara duk da manzo Allah ya ka maka wani sauki yace ma amartukum bihi fa'tu minhu masalatu abinda ya umarce ku ku aikata bakin gurgurdan iyawa kinan ba an ce ba a same ka tsari zaman tsari komi kana biyayya wannan babu wanda ya isa iya sai masu ko abinda ake bukata ka kamanta sajjidu wa qaribu ka daidaita ka kamanta ka dage ka dinga kokarin koyi yau an same ka kai biyayya gobe an same ka jibi an same ka wata rana an same ka kan saba baka cika umarni ba wannan tabi'a ce ta bashar sai ka tuba ka koma zuwa ga Allah ne wannan game da abin da manzala ya umarni abin da ya hana kwata kwata bari ake dinda shi saukin bari da shi haba kidan ana so mutum ya siffanta da ta'a ga manzan da a cikin abin da ya umarni ce game da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi sannan tunda muhammad bin abdullah manzo ne na Allah annabi ne na Allah tabbas Allah zai tare da shi wasu bangare na ilimin maka da gaibi abin da ya riga ya gabata mutane ba san shi ba a bashi labari na al'umma da suka wuce ko abin da za a yi a nan gaba ya tashi a kiyama ko wani labarakan da zai kasance a nan gaba a bashi labari ha ya gaya ma mutane kuma gaibu ba kowa ba yake iya gane shi ba ma ka iya gane hakikanin lamarin shi ba san shi ko kuma abin da za a yi a nan gaba a nan duniya ba zai ba da labari to in ya ba da labari dole ka gaskata ya kama kwakwalwarka ko baka kama kwakwalwarka ba kana iya ganewa ko baka iya ganewa bai halitta ba manzon Allah ya baka labari wani abu zai kasance ko ya kasance ka ɗauko ka ɗora shi akan al-maqayisul aqliya akan ma'auni na hankali a'a za ka ɗora shi ne akan ma'auni na imani kaga da bambanci tsakanin ma'auni na hankali da ma'auni na imani ma'auni na hankali wala Allah wasu arna ne suka zo suka ɗora shi ma'auni na imani zai wajibta maka imani ga manzo Allah sama da gaskata abin da yake shine rukuni ne biyu kenan wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi a cikin abin da ya bada labari duk abin da aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ka gaskata kada ka yi shakka wannan shakkar da zaka dinga yi manzo Allah ya ce mala'iku za su shiga cikin kabari ga jinjuma jinjuman jikinsu har su dauki barto ha ha an ga ta mamace yana jin karar takalmin masu dawowa an san binne shi an yafa a hankalce na iya yiwa arasto mai ce aflaton mai ce a a subhanallah to daga mutum ya samu wannan shakka wallahi ya samu rauni ko kuma ulma da shi zai warware da manzo Allah sai ya kafa ce manzo Allah shi yasa manzo Allah dole ka gaskata shi kuma manzana sama ya yi abin da dole ne ya ka gaskata shi a ce ba annabi ba ne ba ausaf da sifofin da ya ɗauka ya wajibta maka ka gaskata shi barantana annabin allah ana mashi wa'ayi ana isar mashi da wa'ayi kun inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahu wahid ce musu ni mutum ne irin ku kuma mutum ne nagartacce amma ana mun wahayi kaga ni da shi wannan wahayin da ake mishi sannan kafin a wara mishi wahayi dukkanin al'ummar shi al'aminu suke sai mishi suna mai gaskiya mai amana as-sadiq al'amin wannan shine lakabbukan su abdullahi bin mas'ud in ban amsa ba a cikin wani bidaya na hadisi shi ke cewa haddathani as-sadiq al-masduq ya bani labari as-sadiq al-masduq mai gaskiya abin gaskata الصادق من ذا الله مي كسكيا ني ابن دي ودي كسكيا ني المصدوق الذي وجبت وجب تصديقه وند واجبي ني اكسكتا شي shi yasa a hausa ta ake sa as-sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskata wanda ya wajibta akan kowane mutum ya gaskata shi duk mutumin da ya karyata manzo Allah su kuma to wannan mutumin kafiri ne arziki Allah kiyaye wanda karyata manzo manzo Allah ya bada labari za a huce ta kan sirati sirati kamar gashi yake wani ce an yafa harba abu ne kamar gashi a zuwa huce ta kanshi ya ba da labari an tana da rana an tana da wuta wanda za a zabtawa kafirai mutum ya ce batta narkewa batta lalacewa aljanna ya ce batta lalacewa nemomin cikin ta duka wajibi ne ta gaskata duk abin da manzara sai ba labari an yi ne a da na labarurukan al'ummar mutane dole ka gaskata haka ne gaskiya ne ɗari zama ɗari yadda ka san ketowar rana haka za ka gaskata abin da ya ba da labari zai kasance a nan gaba dole ka gaskata manzara sai ya ba da labaruka na ababe da dama wanda wasu sun afku wasu kuma a nan gaba za su afku kafin tashar kyawa wasu kuma bayan tashar kyawa za su tashi za su afku to dole ka gaskata wannan yana daga cikin bangaren da turawa da suka ga cewa menene yasa musulmi suke gaskatawa da wannan annabi sai da agwaran gaskiya ce to sai suka ce ya kamata kayan filin kaya a ilimi wannan na addini nasu don su ga wannan agwaran gaskiya su gaskata shi ta yadda ba za su dinga sauraron mu ba to mu sanya musu wasu matar matar wanda za ta dinga jaye kwakwalwarsu sai aka zo aka sanya ɓangarnukan da za su dinga jaye kwakwalen musu a dinga ce maka in kana so ka gane gaskiya dole ka yi shakka hamma a ce maka kai shakka a karan kanka da akwai ka ko babu ka yi shakka akan komai ƙarshe ne ake so a ce maka in aka ce maka komai koman nan da babu wani abu ba wani abin da yake huta daga cikin ta me ake so a ce maka Allah da makamantan haka to shi yasa wajibi ne mutum duk abin da za ka karanta na ilimin muka na duniya ka bijirto su akan addinin ka yayi daidai alhamdulillah bai ba daidai ka ba kuma daraja ta gaskata ma manzana sama ba girma gare ta abubakar radiyallahu anhu daraja nan da ya samu gaugawa gaskata da manzana sama in an ba shi labari abin da yake so ya tabbata shin wannan abin manzana ya haɗe shi ya gaskata aka yi isra'i da mi'raji manzana da ya bada labari a cikin dare a cikin dare yana garin makka a cikin daren aka yi isra'i da shi aka kawo shi baitul maqdis wanda yake kasar filistin a yanzu a gaza daga nan gaza masallacin baitul maqdis aka yi iraji aka tashi da shi sama har zuwa sama ta bakwai ya gamu da allah da akwai sabanin malamai ya ga allah ko bai ga allah ba almim da ya gamu da allah a can aka shara da sallah ba za ta mai ba da labari ba shi wasu suna gaskatawa wasu suna gaskatawa abubakar ya ce tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce kada ka harba ce to da yi imani ɗari sama to haka ake so kai mu mu da jin lokacin da hadisi ya inganta manzo Allah ya ba da labari akan kaza suka ce anya kwa yana iya yiwa kwa anya kaza ko a'a Allah ce maka kenan rukuni na biyu ko at-tasdiq ha kaga yana cikin juz'i imani imani ko tasdiqu fi ma akhbara abin da ya ba da labari sai kuma rukuni na hudu wajtinabu ma naha an wajabara abinda manzon sama yayi hanya akan shi kada ya sance shi ijtinab ijtinab ni santar abu ijtanaba shay'a ya ni santar abu ijtanaba shay'a ya ni santar abu shi yasa ake cewa aljunubu junuban domin yajtani busala hada kenan ijtinab ma naha an wajabara kan yi zance abinda manzon Allah yayi hanya akan shi ya ce ka aikin wa zajara kuma ya yi hannun da da akwai ma tsawatarwa kenan ko da hannu ka ɗaya yi dole ka nisanta to kuma tun ba ma ba in ya yi azzajir azzajir shi ne tsawatarwa kawai za a ce zajara tuyo ya tsawatarwa da yake suna tsuntsaye sun tashi ya yi musu iyo ko ya tsawatar musu to duk abin da ba za su ne ya yi hannu ya tsawatar dole ka nisance shi واجتناب ما نهى عنه وجزع ركن نبي abinda manzon sa ya hani ka nisance shi shi abinda aka yi maka umarni fa atu minhu mastata'tum haka manzon sa ne ce ko ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tum abinda ya umarce ku ku yi da yadda gurgurdan iyawa saboda al ma'murat kathira abinda aka umarta da yawa kuma da akwai takalifi ne tsaye sama da to amma abinda aka hana fajtanibuhu wa ma na haitu kuma an hufanta fajtaribu manzala sun ce abinda na hana ku ku nisanta ku bar shi kak ku yi da akwai mutum da zai ce wallahi ban na iya barin zina na saba da ita babu babu ba saba da ni kuma da akwai badalin ta na halal da akwai mutum da zai ce wallahi ban na iya barin ƙarya na saba da ita ha ba dai da akwai mutum da zai ce wallahi ban na iya barin cin haram da cin kuɗin sata da cin kudin rashawa na saba da ita babu kana iya bari bari bayyana bari sauki gare shi ba aiki bane ba amma aiki a sallah da akwai lokacin da baka iya yin ta ba tsaye da akwai lokacin jama'a ma baka iya hutowa sai aka ce an sarke maka in ana ruwa ko makamanta da akwai lokacin da me yake da suna baka iya yin batsaye saboda baka da lafiya an sarke maka yan kaga al-ma'murat daidai gurgurdan iyawa istita'aka ake kallo في باب المامورة في باب المنهيات أنا كلم كون مكلف دق أبن دا أكا أوراش تن أصل شرعا تا أظن هن أبن دا أكا هنا تن أصل شرعا شي تاشي الله سير يدوبا يكا دكا نمبا يسنا يبر هذا أهالي نهد التباوة أنا إيه شغالو كتندا ذاك شغالي ندروا واضح to sai aka ce ma ad-darrat bil mahbuba misali abinci ne aka hana ta na haram sai ya zamto babu shi in baka ci shi ba mutuwa za ka to a wannan halaye aka halatta maka shi kuma wannan ai ba hala wata ba ta tsabiya hala ce ta zarura misali kana cikin kurmin daji ha sai dabba ta mutu babu abinci kai kuma a sahara ce ƙasa za ka ci ga dabba ta mutu ne ka yanki daidai yadda za ka iya mai kar da cikin ka kawar da yin waka ka ci duk irin shi ne malamai ke ba da ka zawa har tsari ba ha wannan abokin naka ya tsari ka tara ka sha na da makamanta haka tunda ba kai babu ruwa babu abinci har ka samu ka yake haba da wani shi ne addabat ne mahdura abinda aka riga aka hana mata kamar ayyuka na likita mace babu likita kwararre wanda zai amshi aihuwa sai namiji tana da matsala ta ta jini a cikin ma'aihuwa wanda ake kankarwa a hudu babu wanda ya kware wanda zai iya yi sai namiji bakin gwargwado an yi ba laifi bane bai mata don ceton ranta da makamantan haka duka kaga wannan babi ne na zarura shi babi na zarura ba hala ba ce tabi'iyya amma ba hala tabi'iyya duk abin da shari'a ta hana ka kana iya bada shi ba ka karkuwa da shi a nan ne za ka gane cewa rudin da shari'a yake ma haka dinga jin ba ka iya barin abu ko rudin shaidan ne ya sa da ce na tattabi kutuwa ta shaidan kada ku bi kutuwoyi ta shaidan ba ba kenan babi na almaniyya sannan kuma hallo sai babi na wannan da yake suna aikin da za ka yi a addinin musulunci wa Allah yi ubadallahu illa bi mashara nan gurin me yasa aka ce wa Allah yi ubadallahu ba ce wa Allah yi ubadallah mun da ma za ga mutane suna kuskure suna karanta shi wa Allah yi ubadallah me sawabi wa Allah yi ubadallahu muka karanta ko kuma haka yake ina ji a wasali ma a gurin kudi yana da wasali to me sababin da ya sa aka ce wa Allah yi ubadar Allah ba ce wa Allah yi ubadar Allah ha? wa Allah? a a nuskaku wa Allah na abudar Allah na abudar Allah a nuskaku to amma a nuskar da yadda tabbatar cewa wa Allah yi ubadar Allah ha mabni lil majhul ne haga wa Allah yi ubadar Allah مبني للمجهول بعدا أبوتا ما وألا بقى كان مبني لما لم يسمى فاعله واضح الله أصل شيء الله أصل شيء مفعول سوى ده أن جوجي فاعل إن في أكل سنة نفس الزلال عظمته محل الفاعل وأن لا يعبد هيك أو تحركش واضح وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ita kuma wani nussar wa Allah na abuda Allah kada mu bauta ma wa Allah illa bima shara sai da abinda manzon sama ya shar'anta ita kuma wannan nussar wa Allah yu'badu Allah kada a saki a bauta ma wa Allah illa bima shara sai da abinda Allah madaukakin sarki ya manzon sama ya shar'anta idan kaga bambancin kaɗan ne amma da wannan ita sai shahara ita ce tabbatacciya wannan wannan karanta kenan wannan babi ne wanda yake rihi babi na zuwa da bidiyoyi saboda idan ka yarda muhammadun rasulullah ka yarda da haka to bai halatta ba ka amshi shari'a ka amshi ibada ka amshi wani hukunci da gurin wanda ba manzo Allah sa bai halatta ba ka bauta Allah da wani abu da sunan Allah yana so da sunan ibada dole ne ta hanyar wannan annabin da kai imani shi shi ne mazabala ya ce wa Allah yi wa Allah kuma kada a saki a bauta ma Allah maɗaukin sarki illa bi ma shara sai da abinda mazala sa mai shar'anta shi yasa mazala ce man amila amalan laysa alaihi amruwa fa huwa radd dukkanin mutumin da ya aikata wani aiki a cikin addinin musulunci da sunan ibada babu umarnin mu a ciki fa huwa radd an mayar mishi kenan dole sai ka aya ka bibi koyarwar manzala sama shiryewar manzala sama a cikin abin da ya zo na addinin musulunci shi yasa malaman fiqh suke wadin wata ka'ida wannan babu al-aslu fil ashiya'i al-ibaha wal aslu fil ibadati al-hazr asali game da al'amarka na ibada da na mu'amala da al'ada an halitta mu duk wanda ya ce abu na al'ada ko na mu'amala haramun ne ya kawo dalili na haramci shi na ya saba wa umarni manzala ko asali kuma game da ibada ibada abinda za a ce ibada ne haramun ne ba ta baka yi sai in manzo Allah ya koya ba ya taba ka kirgo ka ce salloli 40 da kaza salloli 100 kaza kaza ka kirgo wasu ibadu ya ne taba sai in manzo Allah ya koya duk wata ibada da ka sani a asali haramun ne ka kirgo ka ce haka ake bautawa Allah haka yana kawo kaza yana kawo kaza ibada ce ba halitta ba sai in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya ba shi sa wani suke cewa al'ibadatu tawqifiyya ibada ana tsaya ne an samu wahayi ba ki ko da babu wahayi haba ita kuma mu'amala an baka dama komai da ka sani na mu'amala na al'ada halak ne sai abin da ya saba wa shari'a kawai abin da kake so in ka ga wani abu samu ya zo tabbata ya saba wa shari'a ko bai saba shari'a ba bai saba wa shari'a babu dalili akan saba wa shari'a halak baka bukata kawo dalili a ga wannan kaɗin ƙa'idar an mutum ya rike ta za ta mishi imara ta ƙwari kawa ba ke da wannan shi ne wa Allah ya bada Allah illa bi ma shara ke wannan su ne rukunai na wanda suke haƙaƙa imani da shahadata jisal wada to wa'annan malam ya cakuɗe da akwai saura da yawa kamar girman wanza da su kama kaga tunda za ka yi mishi biyayya dole za ka girmama shi ko malamai suna sa girman wanza da samina daga cikin abin da yake tabbatar da kayi imani da shi sannan kuma hallo taimaka mishi da aka za mishi tunda za ka yi mishi biyayya dole za ka taimaka mishi da aka aka za mishi da in ka ga inda za ka kare annabinka za ka kare annabinka da jininka ne da dukiyarka da ranka da komai naka sannan kuma hallo dole ka so shi mahabbati dole ka so annabin nan mahabba tana daga cikin tsara dole ka so manzana sama sama da kowa sama da ranka sama da ƴaƴanka sama da ma'aifanka sama da dukiyarka sama da kowa dole ka so manzo Allah sama sannan kuma dole ka dinga yi mishi salati ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima dole ka dinga mishi salati idan an wace shi an ce Muhammadu Muhammadu Rasulullah ka ce sallallahu alaihi wasallam an ce manzo Allah sama an wace sunan shi an wace sai shi ka ce sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yana daga cikin haƙƙin manzo Allah sama na daga cikin haƙƙin manzalar sama son waɗanda suke san shi na daga cikin haƙƙin manzalar sama ƙin waɗanda suke ƙin manzalar sama a mahallin shahid babba ke kuma na daga cikin haƙƙin manzalar sama bibiyar sunna shi bibiyar asar ɗin shi bibiyar guraben shi na daga cikin haƙƙin manzalar sama a kan al'umma shi ne san sahabban shi da san iyalan gidan shi alibai suka ga sunan dai suna da yawa kenan nan malam za mu iya cewa ya taƙaice mana ne a cikin guda hudu nan wanda duka sun ƙunshi sauran da ba a bayyana wadda sun ƙunshi sauran da ba a bayyana je ya wanda shi ne ma'ana sai kuma tana yanzu za mu iya cewa rukuni na fari na al'islam mara da mun ga bayani da sauransu a kan shi sai malam ce wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tauhidi قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم ما الذي هو يزو دليل نركن دي بدابي ما الذي هو دليل الصلاة دليل نركن نبي كنا صلى إذا صلى بكيا والزكاة دكما ركن نأكو بعد زكاة kuma wa tafsiru tauhid da tafsiri da karin bayanin tauhidi saboda malam me yake so me yasa yake rakaza akan tauhidi akan aqida saboda hammin shi duka wannan tamhidi ne shi mutane yake ma akan ka gane aqida shi yasa wannan littafi ne zanto littafi ne na aqida duk abin da yake tattaunawa da akwai abin da ya shafi ya shafi ya shafi kaza amma na aqida ne kasancewar malam hadafin shi manufar shi ya haƙƙaƙa maka aqida a cikin komai kuma haka alkur'an yake kusan za ka ga duk abin da zai bayani akan shi sai ya yi bayani akan aqida zai wahala ka samu aya a cikin alkur'ani babu matsala ta aqida ko da baka samu ba komai in ka zo ka wati da aya ka ga an rihe da sunan Allah ko sifa da Allah ko makamanta haka da akwai matsala ta aqida zai wahala ka samu aya a cikin alkur'ani ba rihe ba babu matsala a cikin ta yashin bangare na aqida saboda alƙur'anin makaran kanshi manuwar shi ta ƙarshe yaya zai gyara maka aƙidarka da imanin shi ne babban manuwa ta alƙur'ani wannan duka hukunce-hukuncen don ka ƙara tabbatuwa ne a kan ilimi shi sa za mu gani ahad na makka duka ana yin bayani ne akan aqida mafi yawan ayoyin da suka sauka a madina ma da akwai ayoyin da suka sauka suna bayani akan aqida amma na hukunce hukunce sun yawa a wani insha Allah za mu gani insha Allah asali ne biyu mala yace wa tafsiru tauhid da tafsiri na ma'ana na tauhidi qawluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki mala ya kawo aya ta cikin suratul bayyina wa ma umiru ana bayani ne akan ahlul kitab yahuda da nasara wa ma umiru ba a umarce su ba a cikin littafansu littafin yahudawa mabiya annabi isa shine at-taura littafin nasarawa kirista mabiya annabi isa shine injila to a cikin littafansu ba a umarce su ba wa ma umiru a cikin littafansu yahuda da nasara ba a umarce su ba illa liya'budullah ne don su bautawa Allah shi kadai illa ليعبدوا الله سيدنا سبوتا وعلم أوكين سلكي شيك مخلصين له الدين سنا من أنتي إبادة علم أوكين سلكي سنا من كيف أنتي إبادة علم أوكين سلكي نن كلمة الدين تازو بمعنى العبادة wannan muna mun sha yawan maimaita su a alkur'ani addini zai zo bi ma'ana al-islam inna ad-dina inda Allah al-islam addini zai zo bi ma'ana al-jaza' مالك يوم الدين الدين يزول بمعنى العبادة كما وانا قرن مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص بكنا الدين بمعنى العبادة واضح تنقون هيك فهمتشي بيدي قربنا سياق النيزو واضح مخلصين له الدين سنا ما كيف أنشي الله بالعبادة سنا ما في إخلاصي ده أنت ibada ga Allah shi kaɗai kenan kaga tafsirin tauhidi menene makura ta ƙarshe na tauhidi galiban ma tauhidin uluhiyya shine kebance Allah da ibada ya zanto shi kadai ake bauta wada hudafa'a suna masu karkacewa da barin ƙarya da shirka suna masu tabbatuwa akan gaskiya da tauhidi hudafa'a ha daga kalma ce ta ko ana cewa jam'i ne na hanif alhanif shine alqa'imu ala ala din alhaq wat tauhid wal ma'il ala shirki wal wanda zai tabbata akan addini na gaskiya da kan tauhidi da aqida kikkiawa ya bar ƙarya da shirka da dukkanin fada sifa ce ta annabi ibrahim da kayan zuwan wahayi malamai a tarihi na larabci ke cewa kayan zuwan wahayi a tarihi na larabawa kayan zuwan wahayi kayan aiwa manzara sama wahayi kayan zuwan manzara sama da akwai wasu gungu na mutane a zamanin jahiliya sun tsani bautawa gunki sun tsani su ringa yin shirka a ɗabi'ar da allah maɗaukin sarki ya halitta su basta son yin shirka basta son su da yake suna su yi ɓanna sun tsaya akan abin da ya musu saura na ilimi na tauhidi na zamanin annabi ibrahim kenan laraba suna da gado na tauhidi na kaɗaita allah da ibada tun zamanin annabi ibrahim to da akwai mutanen da suka tsaya a kan haka wadar wanda ana tabbatar suna da yawa ma daga cikin su to a zamanin da a zamanin jahiliya ana ce musu al-hunafa'u al-hunafa'u waɗanda suka tabbata a kan tawhidi da barin shirka mabara shekara da an ka bincika wannan kalma alhanif me ma'ana shi lafiya an ta alma'ilu anil batil wa shirki wal qa'im ala tawhid wa ibadati llahi wahdahu hada hada shine kinan alhanif hunafa akuna masu mekewa da tabbatuwa akan addini na annabi ibrahim tauhidi da kira zuwa ga addinin Allah da aqida kikkiawa da ayyuka na garna kwarai da riko da addinin musulunci ha kuna masu barin shirka wa yuqimuna salata kuma an an umarce su su da sallah kaga dalili na rukuni na biyu mun ga tafsiri na tauhidi mun ga rukuni na biyu hada shine as-sala wa yuqimuna salata kuma su tsaya da sallah iqamatu salat tsaya da sallah kiyaye take al-muhafaza alaiha واضح ويؤتون الزكاة ويؤتوا الزكاة كما هم يوسف بعد الزكاة ويؤتوا الزكاة فبعد الزكاة تدوكيا تواجبي دكما تمستحب هذا هذا ذكر بيان يا رب يا رب وذلك دين القيمة wannan shine addini na tafarki mai kike wadalika dinin millatin qayyim wannan shine addini ibada na tafarki na addini wanda yake mai kike dan ka iya cewa zalika dinul qayyima qayyima sifa ce ta al-milla al-milla al-islamiyya millat abikum ibrahim tafarki na babanku annabi ibrahim huwa sammakum muslimin shine sanya muku sunan hada kidan wadalika wannan abin da aka bayyana na tabbata akan bautar Allah maɗaukin sarki da ikhlasi da tauhidi sannan kuma mai da sallah da kuma ba da zakka dinin kayyama shi ne addinina ta farkina allah maɗaukin sarki na addinin musulunci ke haka dalilina rukunina biyu da rukunina uku sai kuma dalilina rukunina hudu shi ne asiya wanda shi sau ɗaya a shekara ake yi shi duka da bayani ya riga da mata mana ce wa dalilu siyami qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مالتي ودليل الصيام دليلنا ركننا فكنا أذن قوله تعالى فتر الله مرأة تركي يا أيها الذين آمنوا يا هكو وندكك إيمان مؤمنكم وندكك إيمان إذا الله دمان زعلكم لما تشعر قياما كتب عليكم الصيام أم واجب تامك أذن كتب بمعنى فرد kutiba da furida da wajaba duka ma'ana ɗaya suna nuna wajibcin abu tirashin tunawa kutiba alaikum siyam an wajibta muku yin azumi kina azumin wata ramadan ake nufi kawai da siyasin sauran ayoyi suke yi kama kutiba alal min qablikum kamar yanda aka wajibta ma al'ummar da suke gabanin ku kinan ba ku kaɗai ba aka wajibtawa dan ka ku ga nauyi an wajibta wasu al'ummomin da suka riga su gabace ku su ma an wajibta musu ibada ta azumi to kuma wajibi ne ku yi azumi la'allakum tattaqun tabbas in kun yi azumi za ku samu tsoron Allah za ku samu kuma hallo kiyayewa kanku da haɗa cikin wuta la'alla Abdullah bin Abbas ke cewa da tahqiq fil Qur'an la'alla a ko ina tarajji ake ni ta yi kwa samu kaza ta yi a ko ina a magana amma a maganar Allah da tahqiq a maganar Allah tabbas ne kake yi la'allakum taqun tabbas in kun yi azumi za ku la'allakum taqun tabbas in kun yi azumi za ku samu tsoron Allah malamai suke cewa tattakuna wiqaya wa junna minan nar za ku samu tsoron Allah da zai kare ku daga shiga wuta Allah ce mu kin kaga wannan dalilin da yake tabbatar da mashuru'ancin rukunina hudu sai kuma rukunina biyar ماذا شيء الحج ودليل الحج دليلنا ين أيكم حج شيء كما أيكم حج تعاليك الأمرة واضح دخلت الحج دخلت الأمرة في الحج هكذا قال أيكم أمرة تاشد أيكم حج دقيو دون دبي أيكم حج دولي هي هذا أمرة بيا يواك جك أيكم حج شيء كتباب أمرة دا an baka dama kana iya yin aikin haji ifradi shi kadai babu umara kana iya yin tabattu'i ka fara da umara in ka kare sai ka warware ka sho ka shiga garin ka lahi lau babu ihrami in lokacin yawm tarwiya ya zo sai ka dauki ihrami na aikin haji wanda mafi yawan alhaji shi ke da kuma kirani ka dauki niyya ta umara da haji tun daga daga gurin daukar mikati har zuwa kare aikin haji to da manzala ce dakalat al-umra fil hajji kenan an shahi yayin ifradi ba a yin aikin hajji shi kaɗai abin da ya saura kirani ko tamattuli abin da ya fadala da ijma'i ko kuma da magana ta mafi yawan malamai na fito shi ne a tamattu shi yasa mafi yawan aikin ma'aikata hajji suna yin tamattuli duk da magana sama kirani ne amma ta yi inda al'amarin shi na baya zai dawo da shi ma ya yi tamattuli idan kaga tamattuli ya yi fadala ya yi daraja to kenan dai in an faɗi hajji ka rike a kwakwalwarka duk inda ka ji an ce an wajibta haji haji rukuni ne to tare da shi da akwai umara yadda haji wajibi ne a rayuwarka ka yi sau ɗaya to umara wajibi ne ka yi a rayuwarka sau ɗaya tare da aikin haji kenan shi yasa Allah madaukakin sarki ma yayi ishara kan haka wa atimul hajja wal umrata lillah shi yasa malamai ta dalilin muqarrar ta ce a nan gurin yana nuna cewa da aikin hajji da umra ta gaske wa atimul hajja ku cika aikin hajji wal umra da umra kaga an yi mishi muqarrar nan ta gaske shi yasa in an wasi an an wasi yin aikin hajji umra tana ci wadah Allah ta yi shi yasa malai ya ce dalili na aikin haji qauluhu ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Allah malaka cewa dalili na rukuni na biyar na aikin haji fadar Allah madaukakin sarki walillahi 'ala an-nasi hajjul bait Allah ya wajibta ma mutane su ziyarci ɗakin shi albai shine ɗakin Allah wannan haramin su ziyarce shi da yin ibada mai zaman kanta mai suna aikin haji walillahi yana ga Allah ya ɗauka haƙƙin ne nashi ya wajibta wa bayan shi su ne mutane annan hajjil baita su ziyarci ɗakin shi hajjal baita ai zarar ne su ziyarci ɗakin shi kiran asalin kalma ta alhaji ana ne da ita ziyara alƙasdu wa ziyara amma قصد وزيارة مخصوصة للتعبد لله زيارة keɓantacciya domin bauta ma Allah maɗaukin sarki kina aikin haji ba ziyara ba ce ba kaɗai ba yawon buɗe ido ba ne kaɗai ibada ce duk abin da za ka yi na ayyuka a cikin ibada tare da cewa da akwai kuma biyo fa'ida ta yawon buɗe ido ka gaji da yanayin ƙasarka kana shan wahala an ka taita sai ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali bai cin kayan ibada ka samu lada na hukun ka je faranshi ko ka je italiya ko makamantan haka yawon hudu ga ibada na ka zai ba ba walillahi wajibi ne haƙƙi ne na allah halar nasi a kan mutane wajibi hajjin baita su zayyace ta hakin shi ya aikin hannu kenan game da wa aka wajibtawa sai allah ya kayyade wajen inda aka tsaya nan gurin to wajibi ne akan kowa man istata'a ilayhi sabila wanda yake da istita'a yake da dama man istata'a wanda ya samu dama ilayhi zuwa ga wannan ɗakin sabila ya samu dama da hanya ta zuwa kidan wanda ya samu dama malamai suke cewa al-istita'atu az-zadu war-rahila wa amma at-tariq al-istita'a az-zadu buzuri dan kudin da zaka samu war-rahila da dabba ta hawa a dakin a yanzu kuma da zai ta jirgi ko da biza wa amma tarif da kwanciya hankali a zamanin korona kaga babu kwanciya hankali adadin kaɗan ake ɗauka kaga ya tare kaga kiran al-istita'a azzadu guzuri wal ra'ila abin hawa kiran za mu iya cike da biza wa amma tarif da kwanciya hankali don babu kwanciya hankali wajen siyasa ka ko da kuɗin ya samu a gare ka wajen siyasa abar wa man kafa wanda ya kafircewa Allah ya ƙin aikin haji yana da kuɗi Allah ya bashi yana da istisa'a ya kafirce ya ƙin aikin haji fa inna Allah to ya san da cewa lalle Allah maɗaukin sarki ghaniyyun mawadaci ne an alamin ya wadata ga dukkanin talibai Allah baya bukata komai naka kana da kuɗi Allah ya baka ya yaskale maka amma kake mako ka kafirce ma Allah ka ƙi zuwa ka aikin haji to Allah ya wadata da kai a wannan wannan cikon ayar malamai ke sa da akwai ishara cewa lalle Allah maɗaukin sarki zai wadatar da wanda ya kiyaye aikin haji zai sanya mashi wadata sannan kuma hannu Allah zai talautar da wanda baya zuwa aikin haji zai hudda albarkar dukiyar shi Allah ce mu Allah ta alkhairi abinda muka faɗi Allah ta نستغفرك واتوب اليك ان شاء الله حضرت سنه بقى دعم تشكينا بيان لها مرتبة بيو شيء الإيمان إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الله في مكان الإسلام صلي بإذن الله كفر إليه كل سنة في محتاج أمور